أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah muna yabo gare shi da ya sare mana haduwa a masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na alhamis ashirin da biyar ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a lissafin hijirar annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine hudu ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a lissafin miladiya a zamanmu na ashirin da uku kenan a maimakon ya zama na ashirin da biyar da fatan a yi haƙuri na yankewa da muka samu yini biyu kenan ko a cikin wannan wata ina fata ya zama shi kenan kuma ba wata yankewar har mu tsaya shi yasa na yi tunanin mun saba tsayawa a kowace shekara 27 ga wata insha Allah wannan karan za mu kai 28 don mu kammala sai ya zama ran lahadi kenan ko? sai a rufe insha Allah da Lahadi da haka muna yau alhamis gobe ayi juma'a ayi asabar musu lahadin sai a sallama ba dan muna so ba kuma insha Allah mu duba mu ga yiwuwar yi shekarar muna faɗar wannan amma matsalar ita ce in ba wani darasin za a cire ba daga cikin wanda suke nan da sai mu sa darasin littafin nan a tafsirin nan don ya zama dai ma mu samu a cikin shekarar sai a yi kullum ana yin mako-mako din sai ga an yi da yawa yadda mun azumin ya zo ɗora zami a kan na sati-satin ba inda muka tsaya wannan matsalar dai ita ce wanne karatun za a dakatar in an gama kashfi shi ma sai na'am ta abin zai koma mitin ba matsala insha Allah za a tsaya wancan karan an bar min ni kadai in duba to shi a wannan karan zan ingejin in ku sai mu haɗu sai mu yi shawarwari ko ba matsala insha Allah mun tsaya a cikin abin da muke karantawa na sharhi da bayani da tafsiri na malam abdurrahman bin nasir ibn sa'di rahimahullahu ta'ala za mu tashi inda yake cewa wa amara ta'ala bi akhdhi silahi wal hadar ko Allah madauki yayi umarni a ci gaba da riƙon makami kuma da kula da kiyayewa a dauki sauna fi salatin khawfi a sallar tsoro wa hada wannan umarni wa in kana fihi harakatun wa ishtighalun duk da akwai motsi da shagaltuwa a cikin wannan abun tunda an ce a riƙi makami duk abin da aka ce kana sallah ka riƙe shi kaga za ka shagala da shi yawwa to wasu galin an ba bi ahwali sallah za ka shagalta daga wasu daga cikin halayen sallah fa inna fihi maslahatan rajiha wannan ya tuna mun wani hoto da na gani na sojan wata ƙasa bayan riƙon makamin gashi kamar da ake cewa da larabci idan soja ya zama ya cika da makami ana cewa mudajjaj bisila ce mutum mudajjaj bisilahi ma'ana ya well equipped da makami yawwa ta kowane bangare shine mudajjajin kai kalmar daga jin ta kasan ita kanta tana gaya ma wani abu mai karfi abin mamaki sai na ga wani soja bayan ga kayan yaƙi ga aminishin an zagaye an daddaure kuturi da shi to kuma sai da goya masa kare yi kare na neman abokan gaba ko makamancin wani shi ma an goya masa shi yana tafi da shi da ce na azabar da yawa a ciki to yanzu a ce irin wannan haka mutum zai liƙe soja za a je jihadi ba wai irin wannan ina faɗa cewa ai hakan ba amma ka gane surar yadda shi soja ko mai yaƙi mai jihadi in zai zama duk equipment na yaƙi a haɗa masa kuma a ce ana cikin sallah ma yana riƙe da wannan to ƙarshen a ce ya shiga lake ne ko ba haka ba yawwa yanzu muna wa junanmu nasiha in ana sallah akan waya ko da tafi ƙarfinmu mu samu control a kanta idan muka rena sallar ba mu ɗauke ta yadda ya kamata a ce mun ɗauke ta ba in za mu je gaban manyanmu na duniya muna aje waya amma in za mu zo gaban ubangiji mun kasa sawa zuciyarmu mu canza alal aƙalla ƙaran nan mai kiɗa ko alal aƙalla in kana da respectin wani kai ko gaban mahaifinka ka je za ka gaishe shi za ka ji nauyi a ce ka bar wayar yana cikin magana da kai sai wani ya kira sai ka ɗau waya kuma ka rabu da mahaifinka kana ce masa kaza ko cewa kai ina zuwa very much disrespectful in dai mutum ya san abin da yake to amma Allah mahalicci wai ka sa silent kullum a makaranta kullum ba ku rubuta ba ko duk masallaci sai a rubuta ko a rufe ko a sa silent amma ba ma yi me yasa saboda zuciyar ce ba ta ɗauki abin yadda ya kamata a ɗauke shi haka ne ko ba haka ba dole mai kanmu nasiha akan wannan wani zai ga wani an takura masa je kan ba ka so a takura masa go and live alone wanda ya ce ba zai sallar ba ma sai su haɗu da ubangiji zan kiyama ko ba haka ba amma in dai za ka yi kuma za ka shigo cikin jama'a kai ne za ka respecting rayuwar mutane ba su za su respecting taka ba tsakani da Allah wani sai ga in an ce masa da Allah a rufawa sai ga kamar ka da ke shi wai ina ruwanku da ni ba ruwan kowa da kai to ka fita sai ka tafi can kai abinka dan dai masallaci ba a korar mutane amma dai nasiha matukan nasiha wajibi ne mai kanmu akan wannan to yan uwa musulmi in me yaƙi an ba shi dama ya yi irin wannan motsi ya shagaltu da riƙon makami wasu halaye na sallah lalle za su samu tawaya haka ne ko ba haka ba yace fa inna fihi maslahatan rajihatan to a cikin wannan umarni duk da akwai wannan harka to akwai maslaha abin rinjayarwa wadda aka rinjayar da ita akan a tattara hankali wuri ɗaya a sallah tattara hankali wuri ɗaya a sallah wajibi ne fa wajibi ne to amma wata maslahar daban ta al'umma ta ɗauke kun gane fiƙihun zancen hankalin soja da mai riƙe da makami ya zama ya zuba shi a kan abokan gaba don kar su kawo hari to ya fi muhimmanci a kan attention ɗin da zai bayar a sallah wanda za a baiwa attention ɗin shine ya yafe wannan kun fahimci wannan abun yauwa shi Allah ne ya ce wannan ɗin ku bashi saboda a tare rayuwar al'umma ko a cikin wannan za ku gano darasin muhimmancin ran al'umma da ran musulmi kar a zub da shi duk yadda sallah take da muhimmanci an baiwa soja dama hankalinsa ya tsaya akan gadi akan mai da hankali kan sallah an gane wannan abu wannan a gurin wannan irin sallar an yafe shi amma inda ordinarily kai kadai kake sallah ko a masallaci kake sallah wajibinka ne ka zama attentive fully gaba ɗayan rayuwarka tunaninka duk ya koma gun ubangiji subhanahu wa ta'ala mecece wannan maslaha rajiha yace wa huwa aljam'u baina salati wal jihadi wal hadari min al a'da'i kana tara abubuwa ne wajen guda nawa ga sallah ga jihadi ga kiyaye abokan gaba domin aka ce yana kallon ka yana neman chance din da zai auka maka ai kaga rike hadar din da aka ce wa khudhu hidrakum to ma'anarsa shine ku tsaya ku mai da hankali ku rika kallon su ku zuba ido ai muraqaba a kula shine abin da yake nufi to an hada yanzu ga sallah ga jihadi ga kuma kiyayewa da kauce da da wato daukar matakin kulawa min al'ada'i alharisin ghayatal hirs su kuma waɗannan abokan gabar mutane ne waɗanda suke da kwaɗayi matuƙar kwaɗayi alal iqa'i bil muslimin kwaɗayin su shine su auka wa musulmi su kai hari wal maili alaihim su kai musu ɗauki ɗauki fa ba na taimako ba yawwa su kai musu hari wa ala amti'atihim kuma su kwashe kayansu ma'ana a kiyaye a kula da kayan wali hadha qala shi yasa Allah ya ce wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum mailatan wahida burin waɗanda suka kafirta shine a ce kun gafala daga makamanku da kuma kayanku da kuke tafe da su na yaƙi sai su kawo muku hari hari lokaci guda ɗauki guda su gama da ku summa inna allaha azara man lahu udhrun sannan Allah madaukaki sai ba da udhri ga wanda yake da udhri udhri min maradin aw matarin an yada'a silahahu cewa wanda yake cikin udhri na ruwan sama ana yaƙi ko kuma ba shi da lafiya an yada'a silahahu ya ajiye makaminsa walakin ma'a akhdhil hadar amma duk da ya aje makami to fa ya zuba ido sosai ya rika kula kada ya zama ba makamin ba kulawar ana gengedi ko wato ana yin ana cikin wani hali aikin yaki ba karamin aiki bane sai ka samu soja ya yi maka kwana takwas bai bacci ba ana yi in abin ya kai abu shi sa wanda yake da raunin addini sai ce bari ya hada da kwaya tunanin ko za ta taimaka masa wajen maintaining balance din jikin tunda idan mutum ya rasa hutu to ƙwaƙwalwa takan samu matsala amma in ya sha wani abu da zai riƙe ƙwaƙwalwa ce ta aiki jikin ya ta shan wahala to sai ya tsammanin ya taimaka wa jikin alhali ƙara lalata shi ne yawwa ƙwaya ba ta taɓa zama abin taimako ba yawwa ko in the short ko in the long run sai kaga mummunan tasirinta da zai bata maka jiki da ya bata maka kwakwalwa babbar matsala a samu addiction yawwa mutum ko ritaya yayi daga sojan ko meye kuma ya koma mashayi shi nan an rasa dan adam Allah kyauta kullum muna zancen kwaya ina faɗin wannan kalmar cewa an rasa dan adam an yi hasararsa domin duk mutumin da aka kwace masa wannan kwakwalwar ba zai karatu ba ba zai tunani ba ba zancen sallah ba nutsuwa ba taimakan yan uwa ba taimakawa dangi bai san girman mai girma ba bai san tausayin na ƙasa ba to wani lokaci sai ka ga dabbar da ake kiwo a gida ta fi shi amfani shine ma'anar an yi hasarar dan adam Allah ya tsare mana samarinmu daga shaye-shaye Allah maɗauki faƙala sai ya ce wala junaha alaikum babu laifi a kanku babu haraj babu kunci ba tsanani in kana bikum adam min matsarin in kuna da wata cuta ma'ana kun shiga wani hali mara daɗi an yi ruwan sama a kira ruwan sama aza ruwan sama ni'ima ce Allah maɗauki yana kiransa a wurare da yawa bal rahama amma nan fa in ana zancen yaƙi cutuwa ce in ruwan sama ya zo wani wurin da kuka tsara za ku iya tsayawa ba za ku iya tsayawa a goma dole a bazama ko ba haka ba to ruwan saman zai tona muku asiri na ɓuyan da kuka yi ko makamancin wannan abu kaga ashe kenan azan ne ta wani wuri kamar yadda in ka taho masallaci daga gida in ana ruwan sama shi ma me a nan wurin ba bukatar sa kake ba sai kana bukatar lema da za ta bada kariya daga kayan ka su lalace ko makamancin wannan yawa dan haka dan an kira shi azan wannan bai bata zaman sa rahama ba eh wannan ana nufin a wannan halin eh a halin soja baya bukatar ruwan sama sai a lokacin da ya tsara shi inda za a samu ruwan saboda cutar abokan gaba zai fi munna haka yawa to sai Allah mu ce min maqarin أو كنتم مرضى فإذا كن كسن شيء باو لافية أن تضعوا أسلحتكم وأجي مكان وخذوا حذركم أماكو لو كي كليك سونركو معناكو كلا لكي أيوة إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا للي ألا يتتلم عذابا ولاك أنت عذابا من ولاك أنت كافري ليه فنسميه me laifinsu alkufur a shi yasa sai fito da lafazin yawwa bai ce inna Allah a addali a ada'ikum ba sai ce inna Allah a addalil kafirina domin ashe abin da ya cancanta musu azaban muhinan alkufur ne ba maganar kawai sun yaƙe ku ba an gane tare da cewa sun yaƙe ku abokan gabar ku ne amma sai aka nuna sababin da ya sa za a yi musu azaba shine kafirci ashe Allah baya san kafirai to mutum me yasa kenan ashe wani zai zo yana ganin me yasa za a matsa masa bai ga damar yin addini ba a bar shi mana in kafirci ne ai shi ya zaba wa kansa ai wasu suna faɗin wannan ko yawwa wasu suna faɗin wannan to kuma ba daidai ba ne domin Allah maɗaukaki shi ya tsara yana da aljanna yana kuma da mai wuta me yasa aka yi wutar saboda ya azabtar da wanda ya so a ciki ko walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ko mulku samawati wa ma fi al-ard ko walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ta ali imran yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim ko yawwa to shi ya sanya abun haka ya ga dama amma fa ganin dama da yake nufi ba tana nufin yadda ya yi alkawari ya saba ba yawwa yadda ya ce wanda ya aikin kirki zai sa shi aljanna to ba zai saba wannan alkawari abinda ake nufi da ganin damar haka ya hukunta tuntuni a lauhil mahfuz ya kasa mutane wannan aljanna za shi wannan wuta za shi amma me ya jawo kowa shiga aljannar ko shiga wuta aikinsa an fahimci abin babu zalunci yau ba maganar da masu abin nan mu'tazilawa a babin imani da kaddara suna cewa wannan ai determinism ne ya za a yi Allah ya musu mu'amala da what he has already determined shi yanke hukunci cewa wani dan aljanna ne ashe an zalunci mutane kenan Allah ko baya zalunci shi yasa mu'tazila suka ce ba su yadda da wannan maganar an rubuta abu Allah ya san abu kafin ya faru su suka ce a'a sai ya faru Allah zai ce za mu yi magana kila kan wannan insha Allah abin da ya shafi ilimin Allah Allah nan da ya gaya mana cewa ya yi tattali ta azaba mai wulaƙantarwa ga kafirai lalle kafirai sun cancanci a wulaƙanta su ko sun cancanci wulaƙanci tunda sun wulaƙanta addinin Allah a duniya sun tsani musulmi sun tsani musulunci sun yaƙi musulunci sun yaƙi musulmi sun cancanci a rama wa musulmi abin da suka yi musu na wulaƙanci da ƙasƙantawa da suka yi musu haka ne ko ba haka ba to dan Allah wannan kai musulmi baka jin cewa gata ne aka yi maka me yasa ba za ka tsaya a gefen ubangiji kuma ka bauta masa ba ka duba fa abin da ya maka maƙiyanka za su gani Allah zai maganin su Allah ya tsare mana addinin mu ya tsare mana mutuncin yace wa min azabil muhin yana daga cikin wannan azaba ta wulakanci ma amara Allah bihi hizbahu almu'minin abinda Allah maɗaukaki ya umarci rundunarsa ta muminai wa ansari dinihi almuwahidin da masu taimakon addininsa su ne almuwahidin masu tauhidi min qatlihim wa qitalihim ya ba da umarni a kashe su a yaƙe su su kafirai ko lokacin jihadi shi ma kansa menene azaba ce muhim yawwa haithu ma faqifuhum duk inda suka haɗu da su suka gansu duk inda suka kama su wa ya'khudhuhum su kama su wa yahsuruhum su tsare su wa yaq'udu lahum kull marsadin su tsare musu su kankange ko ina duk wata matsala da madakata su zama musu suna dako wa yahzaruhum fi jami'il ahwal kuma su kiyaye su kar su saki jiki da su shine ma'anar wannan kafiri ba a sakin jiki da shi shi ne ma'ana beware shi ne abin nufi eh ka kula eh kar ka bari haka kawai a zo maka ba tare da shiri ba shi baya son addininka baya so ka yi so yake ka kafirta don haka tattalinsa shi ne ya ɗauki matakin da ko dai ya yaƙe ka da makami in yi ga wannan ba za ta yi ba ya bi hanyoyin da zai sa ka fasa addinin ka daina shi waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa mene sawa'a duk da wancan halin munafikai ne sai ce wala yaghfulu anhum kada su gafala daga gare su khashyata an yanala al-kuffaru ba'd matlubihim dan gudun kada su kafiran nan su samu wani abin nema da suke nema fihim dangane da muminai falillahi a'zamu hamdi ga Allah mafi girman godiya ta tabbata wa sana'in da yabo alama manna bihi alal mu'minin bisa abin da yayi wa mu'minai na baiwa baiwa ce ba karama ba wa ayyadahum bi ma'unatihi wa ta'alimihi kuma ya karfafe su da taimakonsa da ilmantarwarsa bai bar su ba allaci wadda law salakuha ala wajhi al-kamal wallahi da musulmi sun bi wannan hanyar da Allah ya tsara musu ta fuska kammalalliya lam tuhzam lahum rayatun in suka daga tutar jihadi wallahi ba za a kada ita ba in ji malam yake faɗi kun ga ashe duk matsalar mu a duniya wallahi ba ta kai matsalar sakin addinin da wasa da shi duk ƙasƙancin da muka samu a duniyan nan daga waɗanda suke kafirai ba su yadda da Allah ba yanzu duniyan nan fa ta Allah ce lahirar ma ta Allah ce duk abin da ake da shi duk na Allah ne amma wanda ya ƙi yadda da Allah ɗin sai Allah ya azabtar da kai kai da kai yadda da Allah sai kai watsi da dokar Allah sai Allah ya bashi dama ya azabtar da kai saboda me saboda kai ɗin baka koma gun Allah ka gode masa akan gatan da ya maka ba ko kwanto ma kake addinin haka ka ɗauke shi shara-shara daga lokacin da al'umma ta juya wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi baya ba annabi sallallahu ya faɗa ba hadisin al'ina ko idza tabaya'tum bil inati kuma yanzu wannan wannan cinikin ina din shine ma babban abin da mutane tsewa suke alfahari da shi kuma manta shi ko mun tattauna shi a nan menene cinikin ina mutum ya sai kaya na? a ba shi wani ba ya sai kaya bai ga kayan ba a ba shi kudi a a kyori kenan na? a sai kaya aje? holding ba shi wani ne na'am ban ji ba tirar ba ba ta ai halal ne yawwa yawwa yawwa ku saurare shi ba kuna jinsa yawwa ya karɓi kaya kuma akwai bashi a kansa in wata ya cika in dan albashi ne zai kawo dubu hudu da ɗari biyar gashi a tamfa ta dubu uku an sayar masa an saya kuma a dubu biyu an bashi dubu biyu kashi ya tafi yana munna easy money ya shigo hannu amma kuma bashi yana kansa a ƙarshen wata kun san irin wannan ɗago to shi ake kira bai'ul inati an fahimta to Allah maɗauki ya haramta shi abu biyu ne a ciki wake magana mu baka dama ka ƙara bayani yawwa kun gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace in kuka koma irin wannan ciniki kuka bar jihadi kuka koma kuka mai da hankali kan noma kuka kuna bin yabi jelar shanu ma'ana aikin ku dai gona gona gona neman abinci neman abinci kuka bar aikin Allah addinin ba shi da kima a zuciyarku to shikenan Allah maɗauki zai ɗora muku ƙasƙancin da ba zai ɗauke shi ba har sai kun dawo addini kun yarda da wannan hadisi yana nan yana aiki akan mutane ko ba aiki da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai wallahi ba wani kaya suke sawa mai wani tsada suna alfahari da shi ba amma kana ganin su kaga mutanen da Allah ya yarda da su kuma da haka suka mulki wajen one third of the world one third na duniya a lokacin nan kashi ɗaya bisa ukun duniya kusan tana tana ƙarƙashin su har suka zo kuma suka rusa super powers inda ake ji da su a lokacin gaba ɗaya suke cewa a duniya amma duk da haka ba su yi wa kafirai rashin adalci ba su kafirai in suka zo suka ci wata ƙasa sai su abin da ake da suka sa wa suna da ƙarya wai isti'imari shine za a raya ƙasa a yi sake gina ta shine suke kira su yi colonizing mutane musulmi kuma ba colonization suka yi ba duk daulolin musulmi bal abin da suka yi lokacin da aka ci har manyan super powers din da aka cinye byzantine empire da kuma persian empire da aka ruguza su mai aka yi shugaba kawai aka sa a kansu amma aka bar su abin da suka zaɓa su yi waɗanda ba su musulunta ba su dawo su ba da jiziya su zauna ƙarƙashin shugabanci sauran abubuwansu na al'adunsu duk aka ba su su yi aka samu damar wasu daga cikinsu duk suka taho ma suna shigowa cikin har madina makka madina duk suka yi ta shigowa duk aka zama al'umma guda ɗaya saboda shi musulunci bai zo ya kaskanta ɗan adam saboda bambancin launinsa ba ba irin yadda tura suka yi wa baƙaƙe ba cewa baƙaƙe ne a mai da su kaza a mai da su kaza shi harkar slavery da aka same shi tuntuni ai musulunci ƙofofin kawar da shi ya ƙara buɗa wa mutane in ka kashe wani da kuskure to ɗauki bawa ɗaya ka yanta in ana yin haka kullum ba ƙarewa za su yi ba za ka ga ƙofofin yantawa su ko da suka zo mai suka ci gaba sai gaba suka yi da wannan abun wasu sakamakon barinsu afirka kenan har yanzu wasu ba su dawo ba kun fahimci wannan abu amma sai a zo ana ta bata hankalin samari a makaranta ai kaza da kaza musulunci shine mai kangi shine mai kaza bayan ku su sun kawo mutane kangi Allah kyauta ya jama'ar musulmi muna jan hankalin junanmu har da ni a ciki wallahi mu komo kan addinin babu abin da zai bamu zai bamu daraja da kima a idon kowa a duniya irin riko da wannan addini cikin abin da zamu iya gwargwadon hali gwargwadon abin da zamu iya ka fara daga kanka a gidanka ka zama kana da gida mai tarbiyya kuma kana yin adalci a kasuwa kana gaskiya a gun aiki kana gaskiya this is real wannan shine musulmi na hakika ana ganin sa yana yawo a bayan ƙasa amma ka shigo masallaci a masallacin ka fita ka saci takalmin wani ina ina zancen ruhin yan uwantaka ƙaunar juna ka shigo masallaci ana sallah ka saci waya a cikin masallaci fa ana sallah ko ba nan aka yi ba muna sallah a nan gun wani ya buɗe ƙofa kawai ya shigo wani ya sa caji ya zaru ya fita muna sujada sai da aka yi sallama ban Allah zai ɗau wayarsa bai ganta abin kamar tsafi alal aƙalla mutumin da ya wani ko da ba mai sallar ba ne ya ji girma cewa wannan wurin wuri ne da ake bautawa wanda nima na yarda shi ya halicci ko ba haka bane so gaskiya yan uwa musulmi in ba mu ɗauki musuluncin nan serious ba fa wallahi don't expect somebody to come and give you respect amma musulunci ya riga ba mu kima da daraja mu zama mutane mu din ne za mu yi musuluncin a aikace amma mu zo mu yi ta zagin wasu ba su yi ba kuma mu ba ma yi yadda ya kamata gaskiya ba mu ɗau hanya ba duk abin da ake wa'azi a kai kullum so kake ka ji an halatta maka abin da kake so ko ba ka bane eh a muna kaza da kaza ta malam mu kan aka hana mu wannan ai mun shi kaga mutum is not ready a ce masa wannan ba hanya bace ya batta saboda Allah ne yace a batta ba ni mai magana ba Allah ne shi ya hana tasa shi ya hana shan giya shi ya hana kaza amma in muka koma irin yadda Yahudawa suke yi shine Allah ya haramta abu sai su yi kewaye kewaye shine ake cewa hila dabara sai su kauce yadda za su yi wa Allah wayo Allah ko ba a yi masa wayo wannan ɗabi'ar yahudu ce mu musulmi zuciyar mu muka ɗauka gaba ɗaya mu baiwa Allah dama yake so mu bi to mu rufe ido kawai mu bi dama hagu yace abu mu aje komai son ranmu mu bi hagu ya aiko mana littafi ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma babu wata aya a ciki da ya ce yanzu ya aje ta tana nan tana aiki ga manzon ya bayyana mana me ake nufi da nan me ake nufi da nan kullum wa ati'u Allah wa ati'u Rasul haka zancen yake wannan shine fa addini daga ran da kace kai you want to remain a muslim amma kuma yadda kake son musuluncin shine zai zo ya bi ka ba kai zaka bi shi ba to gaskiya kana da matsala kuma baka fahimci addinin musulunci ba wa kullum so kake malamai su sakko su ta baka fatawar da rayuwarka ce daɗi kai ba za ka yi adjusting zuwa ga abin da Allah yake so ba aina haka suke cewa ko masu irin wannan tunani wani ya cewa wai malamai suna tsanantawa ya kamata a ɗan sassauta to don Allah yanzu wani irin sassautawa ake so wace irin sassautawa ce ba a yi ba ba mai binka da duka ba mai binka da zagi ayoyi ne a faɗa amma wani sai cewa ya ku ne ba ku fahimci ayoyin ba shi shi kuma abin da yake nufi a bar shi ya halatta kaza da Allah ya ce haram sai a ce a wannan faƙihi ne ya fahimci abu Allah ya sauke ya jama'a babu kuskure a ƙur'anin nan hurufuhu wa ma'anihi maqsudatun inda Allah kuma sannan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa muddin Allah bai gyara masa ba har ya bar duniya to babu gyara a kansu duk gaskiya ne duk ɗan adam ɗin da ya kauce wa wannan yake ganin hankalinsa ne zai bashi abin da zai rayu a kai kuma ya ce har yanzu yana nan a musulunci ya halatta abin da ya ga dama ya haramta abin da ya ga dama to gaskiya bai fahimci addinin musulunci ba kwata-kwata addinin musulunci bi ne ka zo ka bi baka fi kowa ilimi ba malantana ce kai ne zaka canza wa mutane musuluncin ya daɗi ba a taɓa samun daɗin musulunci ba irin zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me ya jawo wannan saboda sun fi kowa da'a ne mu ba zai yi mu fi kowa saban Allah ba duk abin da ake na sabawa Allah a tarihin duniya ba abin da ba ma yi yanzu kuma a ce Allah din ya sa doka ba za mu bi ba a so muke malaman zamanin mu su halatta mana duk abin da muka yi tunani akan sai mu ce ku yi in ba mu suka ce wannan bai halatta ba sai a su ne suna da kuncin fahimta to gara a zauna da kuncin fahimtar nan a yi haƙuri ran da muka je gaban ubangiji in ya ce me yasa aka yi kaza ka zama kana cikin waɗanda suke da hujja daga alƙur'ani su ba wa kansu kariya ai yafi da ka ce malam wane ne na nemi fatawa ya bani tsana sai ku haɗi kai da shi wane ne fi sauƙi ka tsaya abin da Allah ya ce ba zahiriyanci bane ba rashin fiƙihu bane ne in mutane za su bi hankulansu su bata su bar Allah da manzan Allah sallallahu to kai ka haƙura da bin Allah ka haƙura kuma da bin manzan Allah sallallahu in sha Allah nasara a gunka take ba rashin hankali kai ba kun fahimci zance na Allah kyauta dan haka ya jama'a mu komo kan addini Allah zai ba mu kariya shine zancen da malam yake faɗi a nan cewa wa ayyadahum bi ma'unatihi wa ta'alimihi allati law salakuha ala wajhi al-kamal wannan karantarwar ta addinin musulunci da mutane za su riko da ita a fuskar kamala ma'ana a cike completely su dauki rayuwarsu ita ce musuluncin nan lam tuhzam lahum rayatun yace wallahi ba za a ruguza musu tutar yaki ba duk inda suka je ba za a fi karfin su ba saboda tsayawa ga Allah walam yadhharu alaihim aduwwun babu kuma wani abokin gaba da zai nasara a kansu fi waqtin min al ko a wani lokaci ko wani lokaci kun ga amma in aka saba wa Allah ko aka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah jarrabu mu'mini irin yadda ya jarrabe su a ina yakin Uhud umarni fa ce kar ku sauko daga dutsen nan amma suka sauko saboda wannan aka kashe adadi mai yawa a cikinsu gashi yana cikinsu suka sabbaba aka karya masa haƙorin gaba ya fi kowa fa daraja amma sai da jikinsa ya jini aka ji masa rauni ƙarfen silke ya shiga cikin kumatinsa sai da aka sa haƙori aka tsotso shi ya fito annabin Allah ne fa wannan abin da ya ce kada a yi kuma aka je aka yi shi ya jawo wannan har abin ya taɓa shi to kun ga Allah fa ba zai bi son zuciyar mutane ba yawwa in ka yarda da shi kai ne zaka bi abin da yake so ba Allah ne zai bi abin da kake so ba wallahi baka isa ba in kana son ku zauna da shi lafiya to ka fahimci abin da ya aiko annabi da shi ka bi wannan kai haƙuri sai ka samu aljanna in ko girman kanka da kwakwalwarka intelligence ɗinka su za su yi leading ɗinka to ka ci gaba sai ku haɗu da shi sai kai bayani Allah ya kyauta to sai yace wa qawluhu fadin sa da yace fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum idan suka yi sujada ma'ana in suka yi sallar su mun yi wannan zancen ko falyakunu min wara'ikum to sai su koma su tsaya a bayan ku sai ce dullu ala anna hadhihi ta'ifa wannan yana nuni akan cewa wannan yankin na mutane tukmilu jami'a salatiha za su kammala dukkan sallarsu qabla zahabihim ila mawdi'il harisin su waɗannan na sahun farko in ai kun tune da muka kwatanta abun ko idan abokan gaba ba sa gefen alƙibla suna baya yawwa waɗanda suka fuskanci alƙibla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'ar farko tunda su sahu biyu ne misali ka kaddara su ashirin ne a ɗan wuri kaɗan ake nufi yawwa ko ɗan wani ambush za a yi ko makamancin wani sai a kasa su gida biyu goma su kalli inda abokan gaban suke goma kuma su yi sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'ar farko da yayi karatu yayi ruku'u yayi sujada ko tare da su duka zai yi ba jira za su a tsaye ba tunda abokan gabar ba a alƙibla suke sallar za su yi ta raka'ar farko tare da shi complete to amma yayin da ya gama raka'ar farko ya miƙe ya fara ta biyu yana karatu to sai su kyale shi su wanda suke tare da shi sai su kammala raka'a su su yi karatun su su kadai su yi ruku'u su yi sujada su zauna su yi tahiya an gane su yi sallama kaga sun sun wuce liman to shi kuma liman sai ci gaba da tsayuwa su waɗannan sun sallame sai su tafi gun waɗancan sai su waɗancan kuma su taho sai wannan ɗin da suka yi sallah raka a ɗaya tare da liman kuma suka cika ta biyu su kaɗai sai su tafi su karɓi makamin waɗancan ko kuma su ma da nasu makamin waɗancan kuma sai su taho sai su sami liman yana raka'a ta biyu dama jiran su yake yi su kabbara sai su yi raka'a ta biyu tare da shi in ya gama raka'a ta biyun da karatunta da ruku'unta da sujadarta duk suna bin sa sai ya zauna tahiya tunda shi yayi raka'a biyu tunda sallar raka'a biyu ce sai ya sallama to in ya sallama sai su miƙe kowa sai ya kawo raka'a ɗayansa sai ya zauna ya tahiya ya sallama an fahimci wannan shikenan an kare ta to shine nan yake faɗin cewa yadullu ala anna hadhihi ta'ifa abin da yake nunawa a nan yace fa idza sajadu kun ga nan adafa sujuda ilaihim la ilan ilaihim ma'an nabi ko ba gane ba kun ji me nace ya jingina musu yin sujada bai jingina ta wato zuwa gare su ya ce tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce fa idza sajadtum domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam anan in kana kaddara shine liman a wannan ayar da ake bayani da yayi raka'a ɗayansa ya ci gaba da tsayuwa yana jiran waɗancan su zo a yi raka'a ta biyu tare da su an gane to su waɗannan me suka yi cikawa suka yi ba tare da liman ba kowa shi kaɗai to shi Allah yake nufi nan da yace fa'iza sajadu kaga sai dangana sujadar zuwa gare su in suka yi sujada wannan ko anan ya nuna maka ba tare da liman ba ma'ana in suka cika sallar su falyakunu min wara'ikum sai su zama a bayanku su zama mene a bayanku ma'ana su tafi gun waɗancan sai waɗancan su kuma sai su zo to shine yake cewa a yadullu ala anna hadhihi ta'ifa tukmilu jami'a salatiha za ta cika dukkan sallarta ne qabla zahabihim ila mawdi'il harisin kafin su tafi wurin waɗancan masu gadi na bayansu to za su cika sallarsu ma'ana za su yi raka'a ɗayansu su daban kowa daban-daban kamar da muka kwatanta ko sai su yi sallama kaga sun riga liman sallama to nan ma an yafe ya halatta ku je saboda me buƙatar ba da kariya ga rayuka musulmi kuma sannan yana nuna maka abin da muka yi ishara a kansa darasin da ya gabata kamar ka ce kai me yayi zafi ne ya sallah ko ashe sallan nan tana da muhimmancin da har za a rarraba mutane gida biyu wannan su raka a ɗaya wannan su raka a ɗaya duka dai ba a ce an yafe waɗannan ba a ce an mai da ita raka a ɗaya ba a raka a biyun sai an yi ta haka amma yadda za a yi ta sai aka rage aka sauƙaƙa wa mutane an gane zancen sai ce wa annan rasula sallallahu alaihi wasallam yathbutu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na liman zai tabbata ne a inda yake muntaziran li ta'ifatil ukhra qabla salam shi kuma zai jira waɗancan yanki na biyu kafin ya sallama ma'ana sai sun zo li'annahu awwalan ذكر أن الطائفة تقوم معه an ambata cewa za su tsaya tare da shi fa akhbara an musahabatihim lahu kun ga sai aka ambaci cewa tare da shi da su za su yi ko ku gane ba ku karanto ayar mu ji kada idan mana lokaci yace wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka وليأخذوا أسلحتهم ko yawwa su riƙe makamansu kaga nan an ambaci ta'ifatun minhum ma'aka kaga nan an haɗa su tare da shi amma nan da za su cika sallar su su kadai sai aka ce fa idza sajadu ba a ce ma'aka ba sabu ashe kenan shi tsayawa zai yi su su cika sallar su kadai sai su tafi gun waɗancan waɗancan kuma su zo sai ya cika sallah da su shine abin nufi mi sauri mu ƙara sanan yace summa adafa al-fi'la ba'du ilaihim yawwa kun ga anan sai dangana aikin ilaihim zuwa gare su dunar rasul bai hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ba fadalla zalika ala ma zakarnahu wannan ya nuna abin da muka ambata muku cewa ashe su kadai za su karasa sallar ba tare da shi ba aje kun gane abin da yake so ya faɗa tayyib yace wa fi qawlihi wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak su kuma ɗaya ƙungiyar ko ɗaya kashin na musulmi da aka raba gida biyu ɗaya waɗanda suke gadi da waɗanda ba su yi sallah ba to su zo falyu sallu ma aka su yi sallah tare da kai kaga nan ba a ce falyu sallu ba sai aka ce ma aka saboda me za su zo su same shi su ma ya yi sallah tare da su ƙur'ani da daɗi in kana ganewa ko yace dalilun ala أن الطائفة الأولى قد صلوا yana ƙara nanata wani ce wannan yana nuna maka ashe na farkon sun riga sun yi sallah wa anna jami'a salati ta'ifati thaniya kuma cewa dukkan sallar su na biyun nan takunu ma al-imami haqiqatan fi raka'atihim al-ula za ta zama tare da liman ne a raka'ar su ta farko wa hukman fi raka'atihim al-akhira amma kuma za su zama tare da liman abin nan hukman ba haqiqatan ba a raka su ta biyu kun gane bambancin hakikatan wa hukuman ba ku gane ba kun gane na farko sun zo an yi raka ɗaya da su ko annabi sallallahu alaihi wasallam muqaddara yadda yake a aya yawwa shi kuma a matsayinsa na liman sallallahu alaihi wasallam da ya raka ɗaya mai yayi jira yayi da ya jira su waɗancan sai suka cika raka'a su ta biyu su kaɗai sai suka koma suka je gun waɗanda suke gadi masu gadin can sai suka taho sai suka riske shi sai raka'a ɗaya da su kaga sallau ma'an nabi sallama raka'atan wahidatan haƙiƙatan ko ba haka ba yawwa sannan sai ya kyale su sai ya zauna sai su tashi su yi tasu to wannan shine sallau ma'an nabi sallama hukuman sai kuma su zauna sai ya sallama sai su yi sallama kun fahimci abu yau shine yace wa hukuman fi raka'atihim al-akhira yawwa haqiqatan fi raka'ati al-ula hukuman fi raka'ati al-thaniya fayastalzimu dhalika wannan ya lazimta ashe kenan intizar al-imami iyahum cewa lalle liman din ashe jiran su yayi yawwa jiran su yayi hatta yukmilu salatahum ma'ana ba sallama yayi ba shi ma zama ya jira su suka kammala sallar su an gane yawwa sun mai yusallim bihim sannan sai ya sallama su ma sai su sallama wa haza zahirun wannan a bayyana ma yake lil muta'ammili amma ga wanda yake tunani wanda yake lura da yadda ayat ta kasance to waɗannan malaman su za a ce ba sa kula a ce wai yan zahiriya kawai ake bi zahirin alqur'ani ba ga fiqihun ba an fito da shi duk asalin fiqihu sai ya koma qur'ani sai ya koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haqiqiyan ko hukuman ko ba haka bane yawwa haqiqiyan in an kafa hujja da nassoshi ko hukuman kuma in an istinadi zuwa ga usul waɗanda ba su saba wa qur'ani da hadisi din ba wanda aka yi istinbati daga cikin su wanda kuma duk ya halatta a babin ijtihadi ana fahimtar zancen insha Allah yawwa kuma in ka je ka karanta a littafan fiqhu da suka yi bayanin yadda ake sallar tsoro kamar da na ambata mana nan duk za su gaya maka ga yadda wannan siffar take wadda ta fi dacewa da yadda Allah ya siffanta a cikin alkur'ani yanzu ai kun gane yadda ake yin ta ko ba mu da lokaci da na sa wani ya gaya mana ya ya fahimce ta ya za a yi ya za a yi insha Allah ku yi da kanku mu je sai sai fa idza qadaytumus salata ko fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha na ya karanta lokacin da kai dan gyangyaɗin sakon kaɗan ɗin ne ya ce fa'iza ƙabaitumus salata in kuka idar da sallah idar da sallah haka ba haushe ke ciwo ya fi son a ce an idar za a ce an ƙare to ƙarewar ma larabci ne daga ƙabuwa ne shine ba haushe ke cewa ƙara shine ƙarewa larabci ne ku je ku bincikin malaman hausa ku kyale da wannan ba karatu ba ne ko yawa fa'iza ƙabaitumus salata in kuka ƙare sallah ba laifi kai amfani da ƙarewa ai wannan sallar ake nufi ayyananniya ta wannan lokaci amma wannan da yana nuna maka bahaushe yana son sallah yana son sallah yana mata ladabi sai sa baya so ya ce an ƙare sallah an gama sallah so yake a ci gaba da sallah don haka sai ce an idan da sallah ladabi ne alama ce ta yana son sallah eh amma dai in aka bi a yaren larabci da idarwa da karewa duk larabci ne idar wannan daga ada'i ne an gane yauwa ƙaba kuma daga karewa daga ƙaba ne duka daga nan aka cicciro waɗannan amma da yake alhamdulillah hausar ta cakuɗe da larabci sosai yawwa in ka ce idarwar duk larabcin kai kuma duk ladabin kai in ka ce ƙarewar kuma kana nufin hadhihi salata almu'ayyana ta yanzu sallan nan ta yanzu yanzu ba mun yi la'asar ba ɗazu ai mun ƙare ta la'asar dai ta ranar alhamis ashirin da biyar ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar dole mu ce mun ƙare ta ko in baka ƙare ba kuwa kaga kana da matsala ma ana bin karaka to mun shiga zancen hausa Allah maɗauki yana cewa fa idza qadaytumus salata in kuka idar da sallah ko kuka ƙare sallah fadhkurullaha to ku ambaci Allah qiyaman ko a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala junubikum ko a sasannin jikinku na dama ko na hagu fa idza tuma'nantum in kuka nutsu kuka fita daga halin yaki kun samu nutsuwa fa aqimu salah to ku tsaye da sallah normal yadda take ashe kun ga wannan wani abin nan extraordinary hali ne an shige shi to ga irin yadda za a yi sallah in aka fita to fa aqimu salah ai tilka salah al ma'rufa ladaykum bishuruqiha wa arkaniha wato sallan nan yadda kuka santa da sharuɗanta da rukunanta to ku tsaye da ita yadda manzon nan sallallahu alaihi wasallam ya koya muku inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan yau muka zo kan wannan aya duk da dai mun yi wa'azin ya isa dangane da abin da ya shafi sallah da kuma alakarta da lokaci amma nan ne mahallin kafa hujja da wannan ayar akan muhimmancin sallah akan lokacinta inna salata lalle sallah kanat alal mu'minina kitaban mawqutan mun lura da yadda suratul nisa'i da wasu daga cikin waɗannan irin surori al-ahzab da al-furqan ko da sukan kare da nasaba malamai sukan faɗa a cikin hikimomin cewa inna allaha kana kaza dama sun ambata dangane da Allah maɗaukaki in siffa ce tasa in an ce kana ma ana nufin Allah ya siffantu da siffa kaza tintini ko tun fil azali an gane yawwa in kuma akan kalli saboda karewar kamar da wasu malaman sukan ambata cewa an kare da nasaba ne domin kun ga ai inna salata kanat nan ga kana dinnan naqisa ce ko kana naqisa kuma tataju ila me khabar yawa inna salata kanat ala almu'minina kitaban kitaban din shine khabaru kana shi yasa ya zama mansubi to tunda ayoyin duk suna karewa da nasaba wala Allah ita ce hikimar sanya ta haka amma shi yasa malamin sun zo tafsiri sai su ce bi ghaddin nazar an mansubi ne ko ba mansubi ba babban abin da ake so shine ka fahimci lalle ita sallah mecece ita farilla ce abin yi wa lokaci shine abin da aya take faɗa ba kana ɗin da aka sa ba ana nufin da can haka take yanzu ba haka bane an fahimci abin yawwa har zuwa yanzu haka sallah take cewa abin yi wa farilla ma'ana farilla ce shine ma'anan kitaba ba rubutu ake nufi ba nan yawwa kitaban nan karka ce littafi sallah ba littafi ba ce abin nufi da kitaban mene ai aiki ne mafruban yawwa aujabahu Allah tabaraka wa ta'ala abu ne da Allah ya wajabta yawwa wa katabna alaihim fiha ai wa aujabna alaihim fiha shi ake nufi yawwa don haka aujaba ay kataba ma'anarsa mene aujaba don haka inna salata kanat alal mu'minina kitaban ay mafruḍan wani abun farlantawa ne da aka farlanta mawqutan wanda aka kaddara masa lokaci waye ya kaddara wannan lokaci Allah don haka ba a bar lokacin ga ɗan adam ya zaɓi lokacin da zai sallah ba Allah ne ya kaddara lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata a hadisi Bukhari da Muslim na mun ce uku tsayi a lokacin da Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokutan sallah dan a ɗauki abin da gaske kuma daga tushe mala'ika jibrilu aka aiko ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi bal ba wai ya gaya masa ba yayi lidin dinsa a sallah mala'ika jibrilu ya zama liman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi a farkon kowace sallah kowace sallah azhar sai dan ya nuna masa ga lokacin azhar sai suka yi sallar azhar tare la'asar ta zo haka magariba ta zo haka isha ta zo haka asuba haka duka don ya koya masa lokaci don ya nuna mana ashe sallah tana da alaƙa da me da wannan lokaci babu wani mai iko ya canza wannan times ɗin da aka ware na sallah an faɗi wasu daga ciki a cikin alƙur'ani zahiran wasu kuma istinbatsi ne za mu yi magana a kansa insha Allah ta'ala a zamanmu na gaba don mu ga asalin zancen duk da akwai fa'idoji da malam ya ambata cikin littafinsa ba na so su ma mu tsallake su amma tun da lokaci ya yanzu za mu saurara a nan insha Allah ta'ala zuwa gobe jibi gata mu ga abin da za mu iya kammalawa bi idnillahi ta'ala ina roƙon Allah maɗauki ya muku albarka baki ɗaya Allah ya amfani ku da ni da ku abin da muke ji Allah ba mu ikon aiki da abin da muke ji din kuma Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu a wajen gyaran halayenmu wajen alakar mu da su da alakar mu da shi da kuma yadda muke riko da addininsa Allah ya sa riko da addinin nan ya zama sababi na ɗaukaka ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك